أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 23 ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da takwas ga watan goma miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulis sunna littafi ne na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 21 cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta hadisi na 70 71 72 da 73 a babin imani da cewa aljanna da wuta ba za su kare ba domin karanta waɗannan hadithan duk da suke tabbatar da cewa aljanna tana nan daren dam babu karewa haka ita ma wuta sannan mun shiga babi na gaba babin da ya zo na bayanin imani da alhafaza mala'iku masu ba wa ɗan adam tsaro ko kariya da masu rubuta ayyukansa ɗaya a dama ɗaya a hagu da kuma masu ba shi kariya ɗaya gaba ɗaya a baya wanda mun shiga wannan babi har mun karanta faɗin Allah wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin da kuma faɗin Allah ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid sannan mun karanta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithi mai lamba ta 74 75 duk waɗannan hadithan mun karanta cewa lallai dan adam Allah maɗaukakin sarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana da mala'iku guda hudu ko kace guda takwas wanda suke karɓar aiki hudu su zo da ainihin wato asuba sannan su samu canjin aiki da la'asar hudu su canji wasu ma'ana ana samun ta'akubi tsakanin waɗannan mala'ikun waɗanda suke tare da ɗan adam ko da yaushe da haka yana daga cikin aƙidar ahlus sunnati wal jama'a imani da alhafaza waɗannan waɗanda suke rubutu ɗaya a dama ɗaya a hagu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid anil yamin wa anil shimali qa'id zamu tashi hadisi mai lamba ta 76 qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace wa haddathani nu'aym ibn yahya anil a'mash an abi zabiyan an ibn abbasin رضي الله عنهما قال أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب قال يحيى وفي تفسير الكلب أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شرا محيا فلم يثبت وذلك كل يوم كل يوم اثنين كل يوم اثنين وخميس ibn abi zamanin yake cewa nu'aym bin yahya ya bashi labari daga a'mash daga abi zabiyan shi kuma abi zabiyan daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda abdullahi dan abbas yake cewa a'malul ibad ayyukan da bayi suke aikatawa ko mai kyau ko kuma marar kyau tu'radu ana bujirar da wannan aikin kulla yawmi ithnain din ranar litinin wa khamisin da ranar alhamis fayajidunahu za su same shi alama fil kitab kaman yanda yake rubuce a littafi Yahaya yake cewa kaman yanda yazo cikin tafsirin kalbi annahu idza urida al-a'mal uridat al-a'mal idan an bujuro da ayyukan fama lam yakun minha khairan wala sharran da aikin da babu yabo babu fallasa a cikin sa ba alheri bane ba sharri bane muhiya wannan sai a shafe shi ma'ana in suka tashi su kwafowa suke duka duk motsinka da duk maganarka da duk aikinka suna nan suna rubutawa to amma akwai aikin da in mutum ya yi shi ba lada ba alhaki ba a rubuta masa lada dan ya yi wannan ba a rubuta masa alhaki dan ya yi wannan to irin waɗannan ayyukan ba sa cikin waɗanda ake rikodin ake ajiyewa da haka in sun zo da irin wannan aikin sai a shafe abin da ba alheri ba ne ba sharri ba ne wannan baya tabbata wa zalika kuma hakan yana faruwa ne kullu yawmi ithnain duk ranar litinin wa khamis da kuma ranar alhamis wannan asar ɗin daga nu'aym bin yahaya daga a'amash daga abi zabiyan zuwa kan abdullahi dan abbas akwai an ana ta a'amash da aka samu shi kuma a'amash mudallis ne kamar yadda dai muna yawan dan fito da wannan kanikancin irin na malaman hadisi dan ɗaliban ilimi su san yadda ilimin hadisin yake ko kuma irin waɗannan istilahat ɗin yadda suke idan malami ya shahara da an ana ya zamanto yana an ana a yana tadlisi tadlisi wani wani ainihin wato abu ne a ilmul hadith wanda um, wayanda suke da ido a wannan sun san cewa akwai tadlisi wanda shi ma akwai tadlisu taswiya akwai tadlisu shuyukh da sauransu to saboda haka shi a'ama shi yana yin tadlisi shi kuma idan malami ya zamto yana yin tadlisi to ba a karbar hadithin sa in ya ruwaito shi da an ana an ana shine ya ce an an gane ko kaga nan da aka ce haddath aka ce haddathani yahya wa haddathani kainu'an bin yahya an a'amash shi ma a'amash sai ce an abi zubiyan kaga shi a'amash ya ji daga abi zubiyan amma ta hanyar an ana da idan malami mudallis ne to sai dai in ya sarraha da cewa ji ko ya ce amba'ani ko haddathani ko akhbarani amma in ya ruwaito da an ana to gaskiya ba a karbar hadisin malami mudallis in yana in yayo ruwaya da an'ana ko da yake tadlisin sa sun ce kadan ne ba mai yawa yake yi ba sannan kuma bugu da ƙari hadisin mauqufi ne domin ya tsaya kan Abdullahi dan Abbas inda hadisin yake cewa amalul ibad tu'radu kull yawm ithnain wa khamis fayajidunahu alama fil kitab wannan ma'anar ta zo a cikin hadisan duk da suka gabata a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ana bujirar da ayyuka ma'ana ana bujirar da ayyuka ga Allah maɗaukakin sarki duk ranar litinin da ranar alhamis shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina so a bujirar da aiki na ina azumi shi yasa daga cikin karfin yin azumi na ranar litinin da ranar alhamis saboda ya zamto cikin rahoton da za a kai wa Allah maɗaukakin sarki game da ayyukan bawa shine akwai azumi tunda ana kai wato ayyukan ko ana zuwa a rahoton ana kai shi din ranar litinin da ranar alhamis shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa amalul ibad ayyukan bayi kaman ana tattara su ne jumlatan wa tafsilan a jumulce da kuma daki daki sai a ɗaukaka su a amalul wato a amalul layl qabla a'malun nahar fa turfa wa a'malul layl ana fara ɗaukaka ayyukan da aka yi da daddare qabla a'malun nahar kafin ayyukan da aka yi da rana wa a'malun nahar qabla a'malul layl haka ake tafiya ayyukan rana kafin ayyukan dare fa tu'radu al-a'malu 'ala Allah fi kulli ithnain wa khamis hadha kulluhu ja'at bihi al-ahadithu sahiha wadannan da hadisai ingantattu sun zo da wannan bayanin kamar yanda yazo cikin hadisin Abi Musa cikin sahihu Muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidu alqista wa yarfa'u yarfa'u yurfa'u ilayhi amalu al-layl qabla amali an-nahar wa amalu an-nahar qabla amali al-layl hijabuhu an-nur wa fi lafazin an-nar ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه ina fata gane kaga wannan hadisi ne sahihi yazo cikin sahihu muslim da yana tabbatar da wannan ma'anar an gane ko sai tafsirin kalbi da aka ce wannan ma'rufi ne anna tafsirar kalbi hada an ibn abbas hada la yu'awwalu alai bal huwa al ulama hakamu alaihi bil wad'i yake cewa wannan tafsirin kalbi zuwa ga abdullahi dan abbas ba a ba a komawa kansa bal ma malamai malamai hakamu alaihi bil wad'i suna hukunta shi akan al wad'i wato yana cikin mawdu'ai babul iman bi kabdi malakil malau- ma- malakil mautil anfusa babun da yake bayani akan yin imani bi kabdi malakil mautil anfusa mala'ikan mutuwa yana karɓar rawi- rayuka babin imani da cewa mala'ikan mutuwa shine yake karɓar rayuka shi aka wakilta wajen karɓar rai ala muhammad muhammad ibn abi zamanin ya ce wa ahlus sunnati ahlus sunna yu'minun sun yi imani bi anna malakil malakal maut cewa mala'ikan mutuwa ya qabidul anfusa shi aka wakilta aka ɗora wa alhakin karɓar rai da zararren ainihin ababen halitta wa qala azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka ya ce قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون كتي ملائكة متوى shine wanda aka wakilta shi wajen karɓar rayukanku ko wajen karɓar ran- ra- rayukanku sannan zuwa ga ubangijinku ake mayar da ku suratul sajada aya ta 11 fa idza qabada nafsan mu'minatan idan mala'ikan mutuwa ya zari ran mumini rai wanda yake mumini da fa'aha ila mala'ikacin rahama da ya zara sai ya dankaran a hannun mala'ikun rahama Allah ya sa muna ciki wa idza qabada nafsan kafiratan idan kuma ya zari ran kafiri aw fajiratan ko ran fajiri da fa'aha ila mala'ikatil azab sai ya danka wannan ran a hannun mala'ikun azaba Allah ya kiyaye wa huwa qawluhu wannan shine daidai da faɗin Allah ta'ala tawaffathu rusuluna manzanninmu su ne masu alhakin ɗaukar rai wahum la yufarriduna kuma ba sa yin ƙasa a gwiwa ba sa yin sakaci bal ya ƙabiduna hamin malakil maut bal suna karɓar wannan ran daga hannun shi mala'ikan mutuwa thumma yas'aduna biha sannan sai su yi sama da wannan ran ilallahi zuwa ga Allah wa zalika qawluhu wannan shine daidai da faɗin Allah thumma ruddu ila Allah maulahumul haq sannan sai a mayar da su zuwa ga Allah ubangijinsu na gaskiya suratul an'am ayata 62 an fahimta ko da kaga babu cin karo tsakanin wancan da aka ce qul yatawaffakum malakul mauti kaga an nuna mala'ikan mutuwa guda ɗaya shine mai karɓar rai nan kuma sai aka ce tawaffat rusuluna manzanninmu su suke karɓar ran to kaji teamwork ne an gane ko mala'ikan mutuwa kamar da zamu karanta a wani hadisi can mala'ikan mutuwa wasu sun ce a sai su suke wayannan sauran mala'ikun mataimaka su ne suke al- da alhakin zararren daga inda suke tahowa da shi har sai ya zo haɓa shi kuma mala'ikan mutuwa sai ya zare to a wannan ruwaya kuma kaga su suke ainihin wato a shi yake zarowa amma in ya zara ran su kuma suna tare da shi sai ya mika musu to kaga dai aiki ne suke yi tare shi sa a can sai aka nuna shi yake yi a nan kuma aka nuna cewa ba shi kadai bane suna da mace ba dan haka babu cin karo tsakanin ayar can qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum duba da cewa shine jagora shine ainihin in charge din su wajen wannan aiki tawaffatu rusuluna kuma wannan ya nuna cewa ba shi kadai bane yana da mataimaka cikin mala'iku waɗanda suke taya shi wannan aikin da haka babu cin karo ko tsakanin waɗannan ayoyi da haka wannan babin in kun fahimta malam ya bude shi dan ya tat- ya gaya mana cewa babin yana magana akan imani da mala'ikan mutuwa shine mai karɓar rai wal anfus jam'u nafsin wa hiya ruh tusamma nafsan wa tusamma ruhan ko kace an-nafsu ko kace ar-ruh duk dai ruhi ne ana nufin rai duk da cewa mafi yawa tusamma ruhan idza kana munfarida idan shi kadai ne ran sai a ce ruhan wa idza kana fil jismi tusamma nafsan idan shi kadai ne ran baya cikin gangan jiki an fi amfani da kalmar ruh idan kuma yana cikin jikin mai shi shi ake kira nafs an gane ko to wajibi ne ga mumini ya yadda ya kuma yi imani da cewa akwai mala'ikan mutuwa kuma shine wanda Allah ya wakilta shi wajen karɓar ran bayi idan ajali ya zo an gane ko shi yasa ibn abi zamani ne ke cewa ahlus sunna sun yi imani ba su da wata wato wat- wani duhun kai da kuma ainihin wato ja'in ja game da cewa akwai mala'ikan mutuwa kuma Allah ta'ala ya tsora masa alhaki ko kuma ya dora masa aikin ainihin wato karɓar rai sai dai idan ya karɓi ran kuma mala'ikun da ke tare da shi iri biyu ne akwai mala'ikun rahama akwai mala'ikun azaba idan ran na mumini ne sai ya danka ran a hannun mala'ikun rahama idan ran na fajiri ne ko kafiri sai ya danka shi akan a hannun mala'ikun ainihin wato azaba an gane ko da haka kaga kenan a shi akwai mala'iku da aka wakilta su wajen abin da ya shafi mutuwa sannan su ma mala'ikun akwai na rahama akwai na azaba sai dai shi malakul maut shine jagoran su shine in charge shi yake jagorantar su shi yasa suka ce manzance sahihi shine malakul maut shine sunansa mun sha faɗa a cikin karatunmu na aƙida cewa azra'il isra'iliyat ne babu wani nassi ingantacce da ya tabbatar da cewa sunan mala'ikan mutuwa azra'il in ka karanta alkur'ani zai zaka dinga jin ana malakul maut haka hadisai ingantattu suka zo da maganar malakul maut da haka babu maganar azra'ilu kenan an gane ko shi ne yake mubasharantar karɓar ran sannan sai ya mika shi zuwa ga mala'ikun rahama ko kuma zuwa ga mala'ikun azaba قال وأخبرني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عاصم عن الحكم أن مجاهدا قال هويت الأرض لملك الموت وجعلت مثل الدست ينال منها ما يشاء ibn abi zamanin yake cewa mahaifinsa ya bashi labari daga ali daga abi daud daga yahya Yahaya yake cewa Asim ya zantar da su ya ba su labari daga Alhakam. Alhakam yake cewa Mujahid ya ce huyatil ardu li malakil maut an tattare duniya gaba ɗaya ga mala'ikan mutuwa. Kamar a cura take shi a wajensa, an tattare duniyar gaba ɗaya shi yasa dan ya zaro ran na ƙarshen duniya ta gabas baya masa wahala ya je zaroran na ƙarshen duniya na yamma ko kudu ko arewa saboda huyatil ardu assalam saboda ƙasar huyatil ardu ƙasar an riga an tattare ta ga mala'ikan mutuwa kamar wani faranti ne gashi a gabansa komai yana ciki kamar a ajiye farantin abinci a gaban mai cin abinci tun daga farkon farantin har zuwa ƙarshe yana gani zagayen farantin gabas da yamma kudu da arewa duk yana kan plate kamar kai ne a ajiye plate in ce faranti ya ma faɗi plate ɗin abinci a gabanka to haka ainihin duniya take a gaban mala'ikan mutuwa yana ganin wato kowa da kowa yana ganin motsin kowa kuma yana sane da lokacin ainihin wato Allah ta'ala yana sanar da shi lokacin ajalin kowa an fahimta ko to yake cewa fa ju'ilat sai aka sanya masa ita duniyar gaba ɗaya ƙasa mithla dust kamar wata tasa kamar wani ɗan faranti kamar wani plate haka a gabansa yanalu minha ma ya sha yana ɗaukan abin da ya ga dama a ciki an gane ko kamar kai yadda na bada misalin a ajiye maka plate na abinci a gabanka ga abincin ga salar ga kaza ga nama ga komai duk abin da kake so a ciki kawai hannunka za ka sa ka ɗauka to haka duniya take wato a gaban shi ainihin wato malakul maut an fahimta ko wannan athar ɗin daga mujahid to bari mu karasa qala yahya yahya yace balagani wallahu a'lam labari ya iso min Allah shine mafi sani annahu yaqbidu ruha kulli shay'in fil barri wal bahr mala'ikan mutuwa yana da dama da ikon karbar ruhi da ran kowane abu a tudu ko a cikin teku wa balagani labari ya same ni anna li malakil mauti a'wanan mala'ikan mutuwa yana da mataimaka minal mala'ikati daga mala'iku, humul ladhina yaslubunar ruha minal jasad, su ne waɗanda suke da wato suke zarar rai daga jiki, hatta iza kana inda khuruji har sai ya zo dab da fita shiran daga me shi qabadahu malakul maut to sai mala'ikan mutuwa shi kuma sai ya karbi ran wahum ya'al wahum la ya'lamuna ajal al ibad amma fa su ma ba su da masaniya game da ajalin bayi hatta ya atiyahum ala zalika min qibalillah har sai labarin hakan ya zo musu daga wajen Allah ba su da labari da masaniyar ajalin kowa yaushe ne sai in Allah ya ba da labari ko ya sanar da su cewa yau ko gobe ko jibi ko sati mai zuwa ko shekara mai zuwa lokacin wa'adin wane ya cika to anan suke gane cewa ga wanda za su je su zari ransa da haka za su je a unguwa kaza akwai ɗaya a unguwa kaza akwai mutum biyar a unguwa kaza akwai kaza a ƙauye kaza akwai a birni kaza akwai an fahimta ko to wannan asar din daga mujahid isnadin sa da'ifi ne domin akwai illoli da dama a cikin wannan isnadin na farko a cikin isnadin akwai mahaifin ibnu abi zamanin wanda dama mun sha fadar cewa yana da rauni ba a karbar ruwayarsa sannan a cikin isnadin akwai Ali bin al-Hasan al-Murri shi ma mun sha fadarsa a cikin karatu wa huwa da'ifun shi ma da'ifi ne sannan wa fi isnadihi a cikin isnadin dai akwai Yahya bin Salam shi ma wannan mun sha tattauna akan cewa bai da inganci mutakallamin fi shi ma malamai sun yi maganganu akan sa wa hadha al-athar wannan athar din da muka ji akhrajahu Abu Shaykh Abu Shaykh shi ma ya fitar da wannan ainihin wato isnadin a cikin kitab al-azama wato daga a cikin kitabun wato kitabul azama ta ta wata hanyar daban daga al-Qasim ibn Abi Bazza shi ma kuma mawqufiya ce wannan hanyar zuwa ga Mujahid wa huwa maqtu'un kuma magana ce ma maqtu'iya kalamu mujahid domin a wannan shi kuma isnadin ya tsaya ne kan mujahid maganar mujahid kuma kaga maqtu'iya ce tunda tabi'i ne to shine ya kula yake ta huwiyatil ardu li malakil maut an tattare duniya gaba daya ga mala'ikan mutuwa faju'ilal mithla dast yanhalu minha ma yasha wa ma'ana sai aka sanya masa ita kamar wani tire ko faranti ko tasa yanhalu min hama ya sha yana yawatawa yana sha ya koshi yana abin nan din da ya ga dama a ciki wannan magana ce ta mujahid Allahu a'lam bi hadha wa hal akhadahu an bani isra'il to wannan magana ta mujahid shin ya samo labarin ne daga banu isra'il ko kuma wala shakka anna malakal mauta atahu Allahu al-qudra ko shakka babu duk da wannan asar din bai inganta ba amma Allah madaukakin sarki ya bawo mala'ikan mutuwa iko ala qabdi arwahi bani adam wajen karɓar ran 'yan adam fi jami'i anha'il ard a cikin dukkan sasannin duniya wal malaku khalquhu azim shi ko mala'ika dama halittarsa tana da girma an gane ko al mala'ikatu khalquhum azim laisu kal bashar halittarsu tana da girma ba kaman mutane suke ba al mala'ikatu khalquhum azim fallahu ta'ala a'tahumul qudra ala saytara ala bani Isra'il Allah ta'ala ba su ƙarfin da sun fi ɗan adam ƙarfi fi ayyi makani min al suna iya zuwa kowane bigire a ban ƙasa idza ja al-ajalu idan ajali ya riga ya zo ya qabidu malakul mautin ruha to lalle mala'ika mutuwa shine wanda yake karɓar rai thumma zakara yahya qala wa balagani sannan sai kuma yahya ya ci gaba da cewa labari ya same shi kaga wannan balag balag ne hadal balag annahu ya qabidu ruha kulla shay'in fil barri wal bahr cewa mala'ikan mutuwa yana karɓar ran kowace halitta a tudu take ko a ban ƙasa wannan babu wani kokonto akan haka hadha alladhi balagahu sahihun wannan labarin da ya zo masa ya inganta domin lalle mala'ikan mutuwa ba shi da wani gefe a wannan duniyar ba inda baya shiga ba inda baya zuwa ya aikinsa da ya kuma ce lalle labari ya same shi mala'ikan mutuwa yana da wasu mataimaka cikin mala'iku eh wannan ma haka ne dalilai sun tabbatar da haka kamar tawaffat rusul na da muka karanta a can an gane ko da haka lalle mala'ikan mutuwa yana da awan mataimaka huwa allazi yatawalla qabdaha shine dai wanda yake jibintar karbar ran walahu awanun yusaiduna amma yana da wasu mataimaka da suke taimaka masa fa iza qabadaha dafa'aha ila ila malaikati rahma wa malaikati azab kama sabaka an gane ko qala muhammad wa haddathani abi an sa'id bin fahlun عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسدا حتى يرى أي منزلتين يسير وإنه إذا نزل به الموت ثم ذكر حديثا وفيه طول وفيه إن الملائكة يسلون النفس شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه حتى تبلغ ذقنه فيتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها وينزع هذه الآية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الآية ابن أبي زمن يتي وحدثني أبي عن سعيد بن فهلون عن العناق عن عبد الملك قال وحدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة أبي أمامة رضي الله عنه يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كرنت ونن آية ولو ترى أيدا كاغا إذ الظالمون ألوك تند الظالمي في غمرات الموت سكي تكم ماغا جمتوا والملائكة أسند ملائكو باسطوا أيديهم suka shimfiɗa hannuwansu wajen zarar ransu, akhriju anfusakum suna cewa ku fito da ranku, to da kaga abin tashin hankali ko kaga abin mamaki. Sun maƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sannan sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Wallazi nafsi biyade, na rantse da wanda raina yake hannunsa, ma minkum babu wani daga cikinku man yusarru bi firaqi ruhihi wa bi firaqi ruhihi jasada babu wanda wato a cikinku yake faranta masa a daidai lokacin da ransa yake kokarin rabuwa da jikinsa an gane ko ma minkum man yusarru babu wanda za ka ganshi yana cikin farin ciki bi firaqi ruhihi jasadahu a lokacin da ransa yake kokarin rabuwa da jikinsa hatta yara mutum ba zai samu farin ciki ba har sai ya ga ayyal manzilatayn yasir a waɗannan matsayan guda biyu wanne zai tafi shin a matsayin wanda za a danka ransa a hannun mala'ikun rahama ko a hannun mala'ikun azaba bai sani ba wa innahu yanda al'amarin yake idza nazala bihil maut idan aka ce mutuwa ta saukar wa ɗaya daga cikin ku ثم ذكر حديثا sannan sai manzo Allah ya ambaci hadisin wa fihi dul hadisin yana da tsayi wa fihi a cikin hadisin innal malaikata lalle malaiku yasulluna nafsa suna zarar rai shay'an shay'an kadan kadan a hankali a hankali hatta tabluga zaqana har sai rai ya zo wato habar mutum fayata walla qabdahu malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya jibunci zararren kuma daga nan allazi wakila biha wanda shi aka wakilta shi wajen karɓar ran wa yanzu sai ya zara ran kaga kenan mala'ikun su suke ta aikin sai ran ya zo daidai ainihin wato abin nan haɓa to shi kuma sai mala'ikan mutuwa ya zare hadhihi aya wannan ayar qul yatawaffakum malakul maut allazi wakila bikum kaga ya tazo kenan ka ce mala'ikan mutuwa shine wanda aka wakilta muku wajen zaren ranku wannan shi ma a wannan aya tana cikin suratul sajada wannan hadithin ko athar din shi ma mawqufi ne ga abi umama as-sahabi al-jalil sannan sanadin wannan athar din sanadi ne da'ifi saboda a cikin sa dai akwai mahaifin ibnu abi zamanin sannan a cikin sa akwai sa'id bin fahlun fi kalami abi uthman sannan a cikin sanadin akwai Ali bin Zaid bin Jud'an shi ma malamai sun yi maganganu an af'alihi game da ayyukansa min qibali hifzihi ta bangaren hadda sannan akwai Abdul Malik bin Habib al-Andalusi al-Hafiz ya ce saduqun da'ifun saduqun ne amma kuma da'ifi ne kathirul galad yana da yawan kuskure kurakurai a cikin ruwaya wannan asar dai shi ma da'ifi ne sanadin wannan asar bai inganta ba sannan kuma ga shi dama mawkufi ne zuwa ga abi umama as-sahabiyyil jalil dan haka koda ya danganta zuwa ya dangana zuwa ga abi umama din to hadisi ne mursal ina fata an gane yana cikin maganar shi abi umama dan haka kaga in ma ya inganta zuwa ga abi umama to hadisi ne mursal wannan asar din fihi tafsirun li hadhihi al-aya wa kaman a cikin sa akwai tafsirin wannan aya wadda muka karanta an gane ko wallazi nafsi bi yadihi ma minkum man yusaru bi firaqi ruhihi jasadahu hatta yara ayyal manzilatayn yasir ai yani imma ila al-janna wa imma ila an-nar mutum ba zai samu natsuwa da farin ciki ba lokacin da za a zari ransa bai san matsayinsa ba shin aljanna zai tafi ko kuma wuta za shi an gane ko yawwa wal ma'ana yukshafu anil mustaqbal inda al maut wa hadha ma jaa fil hadith hadha sahihun jaa fil hadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ah hanna na Aisha take cewa to ya ma'aikin Allah a karahiyatul maut ya Rasulullah fa kulluna nakrahul maut kin mutuwa ai kowa ma baya son mutuwa dukkanin mu ba ma son mutuwa qala la manzo Allah ya ce ba haka ake nufi ba shi mumini idan ajali ya zo masa ka shafa lahu an mustaqbalihi ko ku shifa lahu an mustaqbali ana yaye masa hijabi ya ga abin da zai fuskanta a gaba sai ka ga yana shauki da begen haduwa da Allah sai Allah shi ma ya so haduwa da shi shi kwa fajiri idan mutuwa ta zo masa aka yaye hijabi ya ga tashin hankali da musibar da ke gabansa sai ga baya son haduwa da Allah dan ya san haduwar ba kyau to shi ma sai Allah ta'ala ya ki ya kyamaci haduwa da shi ina fata an gane wannan shine abinda wato asar din yake nuna babun fil imani bi su'alil malakain Malam ya ce ga wani babi da zai yi magana game da imani da tambayar mala'iku guda biyu. Ƙala Muhammadun wa ahlus sunnati yu'minuna bi anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam kayfa sha Allah wa yusaddiquna bidhalika bila kayf qala Allahu azza wa jalla يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ابن أبي زمانين yake cewa ahlus sunna sun yi imani da cewa wannan al'umma ta manzon Allah za a fitine ta za a yi mata tambaya fi quburiha a kaburburansu za a yi wa wannan al'umma tambaya a cikin kabari wato salu tambayar da za a yi anin nabi sallallahu alaihi wasallam za a yi musu tambaya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya amsa wannan tambayar sai an tambaye mutum game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gara tun yanzu ka zama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan amsa ta zo maka da sauki an fahimta ko kaifa sha Allah yanda Allah ya ga dama haka za a yi tambayar wa yusaddiquna bidhalik kuma ahalus sunna suna masu gaskata hakan bila kaifin ba tare da kaifiya ba ya ake tambayar ya abin zai kasance ba su sani ba amma sun yi imani da cewa akwai tambaya qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah madaukakin sarki yana tabbatar da masu imani da magana tabbatacciya a wannan rayuwa ta duniya da kuma lahira Allah ka tabbatar da mu wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah yana tabar da kuma batar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama wannan shine babi na goma sha biyar wancan wanda muka gama na sha hudu kenan wannan shine babi kamar na goma sha biyar a cikin wannan littafi imani da tambayar mala'iku guda biyu ma'ana yana daga cikin aqidar ahlus sunnati wal jama'a duk inda suke a duniya wannan aqidar su ce imani da tambayar mala'iku guda biyu wanda ake kira da fitnatul qabr al-ibtitan al-ikhtibar kenan jarabawa jarabawa da ake yi wa mutane a cikin kabari wannan al-mala'ikatu yaktabirun al-yaktabirun al-insan lalle mun yi imani cewa mala'iku su ne za su yi invigilators din masu tambayar supervisors din mala'iku ne kuma za mu ji a can hadisin za mu ji wanne iri ne za mu ji masu saukin gani ne tambayar tasu ya al'amarin duk za mu ji dun malam zai gaya mana za su yi wa mutum tambayoyi ne guda uku rak tambayar ba tambayoyin ba su da yawa kwashin din guda uku ce kuma ansa all ce an gane ko tambaya uku ce kuma duka za a ansa za su tambaye mutum game da ubangijinsa addininsa annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fitinar da aka ce an tu'mina kai imani bi fitnatil qabr wa nu'mina kai an nu'mina bi fitnatil qabr wa nu'mina bi su'alil malakain wa nu'minu bi fitnatil qabr yani al ikhtibar kenan jarabawa ita ce fitnatul qabr din sannan kai imani da waɗannan tambayoyin guda uku tambayoyi ne an baka tambayar kuma da ansa tun anan duniya ga tambaya ga amsa babu wahala ina fata an gane shi yasa babban malami a sheikh muhammad bin abdul wahab allah ji kansa da rahama ya yi wata 'yan risala 'yan kankanwa yawanci ɗalibai za a fara koyar da su tauhidi daga nan ake farowa wa'annan tambayoyin ne guda uku nan al'usulu thalasa littafin nan dai da kuka sani usulu thalasa wannan usulu thalasa din duk wannan akan wannan tambayoyin ne da amsoshinsu an gane ko قال وحدثني أبي عن سعيد عن العناقي عن عبد الملك عن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن عمير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما فتنة القبر بي فإذا سئلتم عني فلا تشكوا قالت فقلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة قال يثبت الله الذين آمنوا الآية wannan shi ma hadithin yake cewa na Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma fitnatul qabri ai kawai tambayar kabari bi a kaina ce a kaina za a yi tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayinsa ga al'umma ya ce a kansa za a yi tambayar da aka gano amsa tun yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine amsar yadda da shi imani da shi kaunarsa kankame sunnarsa sallallahu alaihi wasallam shine amsar fa idza su'iltum anni dan hakan an tambaye ku game da ni fala ta shukku kar ku wani kokonto da an tambaye ku game da ni fala ta shukku kar ku shakka qalat nana Aisha tace fa qultu ya rasulullah nace ya maikin Allah kaifa asna'u yaya zan yi wa anamra'atun da'ifa an ce mala'ikun akwai su da masu ban tsoro ne to yaya zan yi bayan gani ni mace ce mai rauni qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu ki kwantar da hankalinki masu imani Allah zai tabbatar da harshen su ba za su samu rikicewa ba ba za su samu hardewa harshe ba za su ji amsar dama tana nan a bakin su kamar yadda take a zuciyarsu za su iya amsa Allah zai tabbatar da masu imani kaga sai kwantar da hankali da cewa wannan amsa ce wadda masu imani za su amsa ta Allah ya sa muna ciki wannan shi ma sanadin yana da rauni akwai illoli da dama wasu na san kuma na ce ku zazzakulo su za ku iya zakulowa akwai shi mahaifin ibn abi zamanin ko akwai ibn umair kamar yadda shi ma ya gabata yana daga cikin illolin ibn jada'an kenan sai dai hadisin al-bazzar ya fitar da shi imam al-baihaqi shi ma ya fitar da shi cikin azabar kabari ta hanya ta wata hanyar daban zuwa ga nana aisha da haka hadisin duk da cewa a cikin isnadin sa akwai rauni amma ma'anarsa ta inganta sahihiya ce shine wato mutum za a jarabce shi za a yi masa tambaya a cikin kabarinsa kuma tambayar da za a yi masa za a tambaye shi game da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za a tambaye shi game da ubangijinsa kamar yadda za a yi masa tambaya game da addininsa da haka ma'anar hadisin ingantacciya ce ko da yake isnadin mai rauni ne ina fata an gane lalle mutum za a yi masa tambaya a cikin kabari ina fata an fahimta wanda kawai ba za a yi masa tambaya ba illa shahid sai wanda ya mutuwa shahada allazi qutila fil ma'araka wanda ya mutu a fagen daga li ila kalimatillah wajen ɗaukaka kalmar Allah fa innahu yaqihi Allahu fitnatal qabr wannan Allah zai tsare shi daga tambayar kabari an fahimta ko kamar yadda aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyubtan ayyubtanu shahid har wanda ya mutuwa shahada shi ma za a yi masa tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce kafa bi bariqati sayfi ala ra'sihi fitna kyallin takobi da ya ta gani ta saman kansa tana wurga ta ishe shi fitina wannan kada ya kyale shi da wannan jarabawa wannan shahidi kenan wanda ya mutu a fagen fama don ɗaukaka addinin Allah an gane ko shi ma yayi imani da fitinar kabari wale hadha jaa fil hadith bayanu karamatu shay dan haka a cikin hadisai da yawa aka samu bayanin karamomin wanda ya mutuwa shahada da haka daga cikin karamomin su shine za a amintar da shi daga fitinar kabari an fahimta ko yawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi da bala'in harsashi da abun nan gawawwaki da abubuwa na tashin hankali da ya gani a wajen yaki wannan kadai sun ishe shi tashin hankali ba sai an sake masa wata jarabawa ba عبد الملك قال وحدثني أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتان القبر منكر ونكير فقال وما منكر ونكير يا رسول الله قال ملكان أسودان أزرقان يطعان شعورهما ويكسهان الأرض بأنيابهما معهما أرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل منن لم يطيقوها وهي أهون عليهما من هذا ورفع صلى الله ورفع شيئا من الأرض وذلك في قال عمر فيكف في فيكف أنا يومئذ يا رسول الله قال كهيئتك اليوم قال إذا أكفيكهما يا رسول الله wannan wa zalika fi din nan da yasa fihi ne wa zalika fihi sai ku gyara ya ce wa zalika fihi ko wa zalika fihi qala umar wa kaifa ana yawma idhin ya rasulullah qala ka hay a cika kaga nan ma akwai gyara qala wa kaifa ana nan sai ya ce fa yakuffu ana yawma idhin ko haka ya rubuta muku fa yakuffa haka ne fa yakuffa ana yawma idhin ka gyara nan fa kaifa ne ba abin nan fa kaifa ana yawma idhin ya rasulullah sai ku gyara wannan rubutun fa kaifa an gyara an karbo daga amru bin dinar amru bin dinar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sayyidina Umar ya ce ya kai Umar idan ka shiga kabarinka masu tambayar kabarin nan munkarun da nakir suka shigo wajenka sayyidina Umar ya ce ya ma'aikin Allah menene kuma munkarun da nakir qal sai manzo Allah yake ce masa malakani wasu mala'iku ne guda biyu aswadani bakake azaraqani idan su bulabula bulu wato eh, dark blue ko me yake ce masa azraq shine blue mai duhu wanda yana kama da baki din nan ga su blue black to blue black shine azraq fuskar su blue black jikinsu kuma black ɗin ne kaga siffofin tsoro sun tabbata an gane ko ya ɗa'ani shu'urahuma suna taka gashin gashinsu ya sauka har yana a ƙasa suna taka gashi gashinsu suna taka shi wa yaksahani al-ardh bi an yabihima suna kartar ƙasa da haƙoransu wanne irin haƙora ne waɗannan haƙoransu suna kartar ƙasa da su ma'ahuma arzabatun min hadid suna rike da wasu wato guduma ta karfe lawijita ma alaiha ahlu minan manzo Allah ya ce sayyidina Umar inda alhazan da suke taruwa a Mina za su hadu lam yudiquha ba za su iya daga wannan guduma ba ka duba taron alhazai da in sun je Mina inda mutanen Mina gaba ɗaya za su hadu su daga guduman nan guda ɗaya da ke da suke wannan mala'iku suke ɗauke da ita mutanen mina ba za su iya ba wahiya a hawanu alaihi ma min haza amma sauƙin ɗauka gare ta a wajensu su ta fi sauƙin ɗauka a wajensu fiye da wannan wa rafa a shay'a min al-ard manzala sai dan dauki wani tsinke ko wani kara a ƙasa sai ya nuna yace yanda wannan ya tsinken ya fi musu nauyi sama da ita an gane ko a hawanu alaihima min haza wannan sun fi saukin ɗaukar wannan guduma ya fi musu sauki fiye da wannan ya ɗauki wani abu a ƙasa wa zalika fihi qala umar Umar yake cewa fa kaifa ana yawma idhin ya Rasulullah wa'annan irin halitta ta Allah to ni ya nake a wannan ranar ya ma'aikin Allah qala ka hay atukal ka hay atikal yau yace yanda kake a yau din nan qala idhan yace a to inda yanda nake din nan yanda nake a yau a yanda nake din nan haka zan tashi a wannan lokacin aka fika huma ya Rasulullah a zan isar maka su ya ma'aikin Allah an fahimta mazaje kenan to wannan hadisin shi ma mursal ne magana ce ta sayyidina Umar sannan kuma isnadin akwai rauni a cikinsa kamar yadda ya gabata dai a sauran isnadin da ya gabaci wannan sai dai hadisin Abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin al-Musannaf haka alhafiz ibn hajar ya ambace shi a cikin al-matalibul aliya amru bin dinar shi kuma lam yasma min al-bara bin azib bai ji hadisi ba daga bara'u bin azib wala min abi huraira ko daga abi huraira an gane ko fa yakunu munqati'an da haka anan shi ma sai zama hadisin munqati'i ne kan amru bin dinar a cikin hadithin akwai inqita'i cikin isnadin da haka fa huwa da'ifun shi ma da'ifi ne alhadis da'ifun da haka hadisi ne da'ifi saboda isnadin hadisin yana da rauni sai dai tambayar kabari tabbatacciyar tabbataccen abu ne fitinar kabari tabbatacciya ce da haka kuma wannan mala'iku na kabari su ma haka ne zancen su gaskiya ne kuma imani da su wajibi ne ɗaya daga cikin su ana kiransa munkar ɗaya kuma ana kiransa nakir kuma su ne wanda za su tambayi mutum game da ubangijinsa game da addininsa game da annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana da shawahid da ya tabbatar da imani da azabar kabari da imani da mala'iku da tambayar mala'ikun wannan da hadisai ingantattu sun tabbatar da haka amma abin da ya zo a cikin wannan hadisin cewa annahuma malakani su mala'iku ne guda biyu aswadani baƙaƙe azaraqani wanda idanunsu wato kalar idan azarakani wato bulu ne wato kala ce wadda take bulu me wato abin nan mai duhu ya da'ani shu'uruhuma shu'ura wato shu'urahuma cewa suna taka gashin su wa yaksahani al-ardh bi anyabihima suna kartar kasa da ainihin hakoran su haza ya hataju ila isnadin wannan yana buƙatar a samu isnadi sayi ja'a fi hadha sanad ad-da'if wannan magana ta zo a cikin wannan isnadin mai rauni wa amma qawluhu amma fadin sa ma'ahuma marzabatun min hadid wannan jaa fi ba'd al ahadith lahu shawahidun al maqsud dai anna fitnatal qabri thabitatun fi nususin kathira wato tambayar kabari ta tabbata a cikin nassosi masu tarin yawa amma hadal athar amma wannan athar dai da muka karanta fa huwa munqati wato athar ne wanda yake munqati an gane ko muna da sauran mintuna za mu iya yin guda ɗayan ko wa haddathani abi an aliyin yawa wa haddathani abi an ali an abi daud an yahya qala haddathani ibn lahi'a an abi zubair an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam إن هذه الأمة تبتلى في قبورها إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول أقول إنه رسول الله وعبده فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد أعاذك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي في الذي في, في النار مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي أبشر أهلي فيقال له أسكن وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدل أبدلت مكانه مقعدا من النار wannan hadisin daga Jabir dan Abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna hadhihi al-umma wannan al'umma ta manzon Allah tubtala fi quburiha za a yi musu jarabawa a cikin kabarin su idza dakhala al-mu'minu qabara idan mu'mini ya shiga kabarin sa wata walla anhu ashabuhu yan uwansa da jama'arsa suka juya baya suka tafi suka bashi ja'a malakun shadidul intihar sai wani mutum a sai wani mala'ika kai mai tsananin rugugi da tsawa sai ya zo masa fa yaqulu lahu kagan aka ce shadidul intihar ka san maganar ita ma da tsawa za a yi masa sai ya ce da shi ma kunta taqulu fi hadha rajul me kake faɗa game da wannan mutum an gane ko kaga an masa wace irin tambaya kenan wannan maimakon a ce man biyu ka ce ma kunta taqulu fi hadha rajul me kake cewa me zaka ce game da wannan mutum fa yaqulu duk da an dan karkatar da tambayar amma tunda mumini ne sai ya gano tambayar sai ya gano amsar sai ya ce aqulu innahu rasulullah sai in ce wannan ai shine manzon Allah wa abduhu kuma bawan Allah ne fa yaqulu lahu al malak sai malaika ya ce da shi unzur ila maq'adika alladhi kana laka minan nar kalli gurin zamanka wanda aka tanadan maka a wuta kada a'adaka Allahu minu Allah ya tsare ka daga wannan gidan wa abdalaka bi maq'adika ya musanya maka da mazauninka allazi fin nar wanda ke cikin wuta maq'aduka allazi tara min aljanna wannan mazaunin naka da kake gani na aljanna an musanya maka nan zaka zauna fayarahuma jami'an fayarahuma kilayhima sai yaga gidajen guda biyu wuraren zaman yaga wurin zaman sa na wuta yaga kuma gurin da aka canza masa da shi na aljanna fayaqulul mu'min sai mu'min yace da'uni ubashir ku banne in janyo ubashiru ahli in janyo iyalaina albushir kuma in gaya musu su ma su shirya fayuqalu lahu sai a ce da shi uskun ka nutsu nan ba wajen abin nan bane ka nutsu wa ammal munafiq shi kuma munafiki fayaqudu sai sai ya zauna yana zaunawa idza tawalla anhu ahlu idan iyalansa suka juya suka bashi baya fayuqalu lahu sai a ce ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me za ka ce ko me kake cewa game da wannan mutum fa ya ƙulu sai ya ce la'adiri to ni ban sani ba a ƙulu kama ya ƙulu nas kawai abinda na ji mutane na taso a cikin mutane suna faɗa ni ma shi nake faɗa fa yi ƙalu lahu sai a ce da shi la da rai ta kar Allah ya sa ka sani hadha maq'aduka alladhi kana laka fil janna wannan shine gurin zaman ka a aljanna qad ubdilta makana an canza maka a madadinsa maq'adan minan nar da wurin zama a cikin wuta qala jabir jabir ya ce wa sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yub'athu kullu 'abdin fil qabri ala ma mata alai za a tashi kowane bawa a kabarinsa akan abin da ya mutu in ya mutu akan aikin alheri akan sa za a tashe shi in ya mutu akan aikin banza shi ma akan haka za a tashe shi an gane ko da haka wannan asar din shi ma daga Jabir marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matanin sahihi ne sai dai isnadin akwai rauni a cikinsa. saboda akwai mahaifin ibn abi zamanin a ciki akwai ali ibn al-hasan a ciki sannan har wa yau akwai ibn lahi'a sannan a cikin sa akwai abu zubair shi kuma mudallis ne wa qad an ana kuma yayi an ana kamar yadda muka faɗa da haka asar din da ya da'ifu sanad isnadin sa yana da rauni sai dai ma'anar sahihiya ce dalilai ingantattu sun yi nuni akan haka sun ba da shaida akan wannan cewa ainihin wato wannan al'umma ta manzan Allah za a jarabce ta a cikin kabarinta wannan gaskiya ne za a yi jarabawa kamar yadda mun karanta a cikin nusus da suka tabbata to insha Allah mun zo daidai kan gaba da ya kamata mu tsaya mun zo kan babi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik